ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ashirin da uku ga watan sha'aban shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu hijiriya wanda ya dace da sha shida ga watan uku watan march shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya muna darasi na hudu ko na biyar darasi na hudu a cikin wannan littafi mai albarka littafin riyadu salihin na imamun nawawi Allah ya masa rahama a yau za mu zo ƙarshen muƙaddima abinda malam ya fara bayani a kai na makasudi da manufar yin wannan littafi ko rubuta wannan littafi idan za ku iya tunawa bayan ya kawo wannan baituka na إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا سيتي فإذا كان حالها ما وصفته وحالنا ما خلقنا له ما قدمته فحق على المكلف أن يذهب بنفسه مذهب الأخيار ويسلك مسلك أولي النهى والأبصار ويتأهب لما أشرت إليه ويهتم بما نبهت عليه وأصوب طريق له في ذلك وأرشد ما يسلكه من المسالك التأدب بما صح عن نبينا سيد الأولين والآخرين وأكرم السابقين واللاحقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين قال الله تعالى وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ما لن يتشي فإذا كان حالها ما وصفته إذا حال دنيا ya kasance kamar yadda na sifanta maka ne ya kai bawan Allah ba gida ne na zama ba ba gida ne na dawwama ba gida ne na wucin gadi wahaluna wa ma khuliqna lahu ma qaddamtuhu mu kuma halinmu da abin da aka halicce mu don shi kamar yadda na gabatar maka ka fahimci haka فحق على المكلف أن يذهب بنفسه مذهب الأخيار كنون حكي ني دولي ني أكن دكا بالغي يتفد رنسا متفيا تزاب متاني أو جان الله ma'ana ka yi rayuwa irin rayuwar mutanen kirki zaɓaɓɓu a wajen Allah su ne annabawa wa yasluka maslaka ulin nuha wal absar kowa yaslaka ya bi hanyar ma'abuta hankali masu gani ba makafi ba kar ka yi rayuwa irin ta makafi a duniya sannan ka yi shiri a lima a shartu ilaihi da abin da na yi maka nuni zuwa gare shi wa yahtamma bima nabbahtu alai ka himmatu da amana na nabbahar na faɗakar a kai wa aswabu tariqin lahu fi zalika hanya da tafi dacewa ga shi baligi bawa akan wannan wa arshadu ma yaslukuhu min almasaliki hanya da tafi dacewa tafi shiruwa bawa ya bi na daga hanyoyi shine at-ta'addubu bima sahha annabiyina sallallahu alaihi wasallama sayyidil awwalin wal akhirin ya ladabtu shi bawa da abin da ya inganta mana ka zama mai ladabi ka zama mai tarbiyya ta hanyar aiki da abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shugaban mutanen farko shugaban mutanen ƙarshe kuma shine akramus sabiqin wal lahiqin duk wanda suka wuce da waɗanda za su zo ba wanda ya kai annabi daraja jama'a duk duniya Allah bai wani dan adam ba wanda ya kai manzon Allah ba a yi shi ba ko wanda suka wuce da ko wanda za su zo daga baya ka ahmad lam yunsha lam yunsha wala huwa yunsha inji mai ishirinya kamar ahmad kamar muhammadu ba a taba yin sa ba kuma za a taba yin irin sa ba shi kadai ne a duniya ba wanda ya kama da shi a wajen matsayi ba wanda ya kusa da shi a wajen daraja ba wanda yake da matsayi irin matsayinsa a wajen Allah shi annan Muhammad sallallahu alaihi wasallama da haka kai koyi a rayuwarka da irin rayuwar da manzon Allah ya rayuwa mai daɗi rayuwar bin Allah rayuwar haƙuri rayuwar dogaro da kaɗan rayuwar ladabi akram musabiqina wallahi qina salawatullahi wa salamu alaihi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da sauran annabawa gaba daya Allah ya ce wa ta'awanu ku taimaki junanku alal birri wat taqwa akan yi wa Allah da'a da kuma jin tsoron Allah ku hada kai ku bi Allah ku hada kai ku ji tsoron Allah yace wa sahha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi wa annahu qala man dalla ala khairin falahu ajru fa'ilihi وأنه قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا وأنه قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ما لن يتشي يا إن قنت daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce fa Allah yana kan taimakon bawa duk bawan da yake kan taimakon dan uwansa wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi duk bawan da yake kan taimakon dan uwansa to shi ma fa Allah yana kan taimakonsa hadisin imam muslim ya rawaito shi riwayar abi huraira abinda hadisin yake nufi wanda yake da dabi'a ne ya taimaki wani to ana masa albishir shi ma fa Allah ya shirya zai taimake shi iya tallafi iya agaji iya taimakon wasu da kai kai ma iya yanda Allah zai tsaya taimaka maka ashe kaga taimakon wani yi wa kai ne ka agaza wani a rayuwa ka rufa wani asiri a rayuwa ka tallafa wa gajiyayye wanda ya shiga cikin wani matsi ka rufa masa asiri wanda bai isa ba ka karasar da shi wanda ya kai ya gagara kamawa ka sa ya kama wanda bai samu ba ka bashi shi ma ya samu ko kai masa hanya ya samu wannan shine dariqul akhyar hanyoyin wato zababbun mutane wanda ba su da bakin ciki ba su da hassada ba su da damuwa yayin da ƴan uwansu suka ci gaba to amma wannan hali da imamu nawawi yake faɗa yana da wahalar bi a wannan zamani mutum ya ji a ransa yana so ya taimaka wani mutum ya ji a ransa yana farin ciki in ɗan uwansa ya ƙara ɗaukaka ya yi gaba a'a ba kowa ne Allah yake masa wannan baiwa ba ba kowa ne Allah ya masa wannan ni'ima ba shi yasa wanda Allah ya jarabe shi da ciwon hasada to ya gamu da babban ciwo a rayuwarsa mai hasada fa malam baya iya bacci haka yake ta birgima yayin da ya ji dan uwansa ya samu wani abu na ci gaba shi bai samu ba baya iya bacci gabansa sai ta sarawa yana faduwa wani zaka ga Allah ya hore masa duk abin da ake bayarwa wa dan adam yayi rayuwa mai inganci amma wallahi malam an haramta masa ya dauki abin hannunsa ya ba wani bari ma sai dai in wani ya samu ya ji cewa me yasa wani zai samu shi ma ya samu akwai waɗanda kawai sai dai su gansu su su kadai kawai shine mai samu a akar wani ya samu wannan ba ɗabi'ar musulmin kwarai bane to waɗannan maganganu jama'a da imamun nawawi ke faɗa da su ne ake samun gyaran zuciya idan mutum yana kulawa da su to da shi ne za ga zuciyarsa tana da safa tana da tsarki tana da haske ba zai rayuwa cikin kunci ba sannan ya ce man dalla ala khairin falahu ajru fa'ili manzo Allah ce duk wanda ya nuni akan alheri duk wanda ya koya wani alheri to yana da ladan wanda ya aikata alherin nan har kiyama ta tashi yanzu idan ka koya wani gyaran mota yayi ta gyarawa yana cin abinci yana taimakon yan uwansa to har duniya ta tashi duk in aiki idan ya je yayi kai ma kana lada wanda ya koya wani sana'a ya nuna masa alheri har ya mutu shi mai yin sana'ar matukar yayin wannan sana'a matukar dan Allah kai to kana da wannan lada har kiyama ta tashi yanzu mutane sun san wannan falalar amma suke da kyashi yanzu mutane sun san wannan matsayin amma suke da bakin ciki wanda ya koyar da wani ilimi ko na boko ne ya koya wani da kyakkyawan niyya ya taimaki bayan Allah duk ilimin da wani ya yi duk abin da ya ji amfani da shi na ilimin nan kana da lada har kiyama ta shi ballantana da ya koya wani qur'ani ko ya koya masa hadisi ko ya koya masa wani abu alheri inda a ce muna da zuciya irin wannan zuciyar da annabi yake gaya mana mu so junanmu mu taimaka wa junanmu da ba mu zauna cikin halin da muke ci ba ka zauna da kai da dan uwanka uwa ku ɗaya uban ku ɗaya shi Allah ya mallaka masa komai daidai gwargwado kai kuma kana cikin bakin talauci ka rasa yadda za ka yi na haɗu da wani mutum a wata ƙasa cikin ƙasashen nan na afirka mun je karatu wazi ya zo muna gaisawa da shi ce malam ka san wane na ce ai ba sai an tambayi wane a najeriya ai ba sai ka tambaya ba na san shi kai sai ce ka ganni nan to ƙaninsa ne ni na ce kai ɗin ya ce ƙwarai kuwa ya ce wallahi talauci da bakin ciki ya sa na baro najeriya na dawo ƙasar nan ya ce wallahi yayana ne ya ce dai ba za ka taɓa tunanin cewar wani da kake ji a najeriya da allah ya bashi abin da ya bashi yana da wani ɗan uwa yana cikin wannan yanayi ba rigar kirki ba da ita a nan ɗin haka na taho nake ta aikin ƙarfi da wahala da ni da 'ya'yana na ce na kwammace gwanda in zo kasar bare in je in fitan nemi gumina tun da ɗan uwana ƙi ya taimaka mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da haka mu zama masu kishi masu son taimako masu nuna alkhairi yana daga cikin abin da wannan littafi yake koyarwa man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mislu ujuri man tabi'ahu duk wanda ya kira zuwa ga shiriya ya kira mutane shiryar da su daidai to yana da misalin ladan duk wanda ibi shi duk wanda ya yadda da da'awarsa da shiryar da ya faɗakar to Allah zai ta tara maka lada na wanda suka fahimci da'awarka la yanqusu zalika min ujurihim shay'an wato shi ladansa baya tauye ladansu ladansu baya tauye ladansa duka gabaki daya duk aikin da za su yana da lada yanzu idan ka koyar da wani shirya kamar mutum miliyan ɗaya duk lokacin da suka yi aiki da wannan shirya to kana da wannan ladan bayan naka ladan kuma kai ma da kake samu duk wanda ka faɗakar da shi muhimmancin azumin nafila duk ranar da ya ɗauki wa'azinka ya yi aiki da azumin nafila ya yi azumin nafila ya samu lada to kai ma fa kana da irin ladan da ya samu yanzu akwai abin da ya fi da'awa falala shi yasa Allah ya girmama annabawa da aikin da'awa da karantar da mutane ma as'alukum alaihi ajra suka ce ba ma tambayan ku lada ba na buƙatar ku bani lada in ajriya illa ala Allah lada na yana wajen Allah Allah ne yake biya kawai dan haka ku zama masu kishi wajen kiran mutane zuwa aikata aikin alkhairi dan duk wanda ya aikata alherin bayan ka kira shi kana da lada irin nasa wannan hadisin muslim ya rawaito shi ruwayar imam abu huraira sannan manzo Allah ya ce wa aliyu fa wallahi na rantsa maka da Allah la an yahdi Allah bika rajulan wahida mutun ya shiryu kwaya daya mutun kwaya daya ya shiryu ta dalilinka khairul laka min humrin na'ami shi yafi maka alheri ya aliyu akan a cika maka duniya da jajayen raƙuma in an ce humrun na'am ana nufin wato jajayen wato raƙuma annam ana nufin wato manya-manyan raƙuma a cika maka su ne al'ibil wanda a lokacin a duniya babu dukiyar da take da tsada take da matsayi a wajen larabawa irin jajayen raƙuma zabga-zabga to ka je kai wa'azi ka karantar kai nuni zuwa ga shari'a mutum ɗaya ya musulunta wannan shi yafi alheri gare ka sama da a cika maka duniya da jajayen raƙuma gaba ɗaya to kaga wannan yana nuna mana muhimmancin da'awa muhimmancin faɗakarwa muhimmancin tsokaci akan alkhairi amma yau ku duba musulmi yadda suka yi sakaci maimakon musulmi yau su yi da'awa amma abun mamaki su ake yi wa da'awa maimakon musulmi ya ɗauki kalmar la ilaha illallah ya yada ta birni da ƙauye lungu da saƙo amma yau musulmi su ake bin su gidajensu ana musu wa'azin bushara ana ce musu imani da yesu almasihu su bar musulunci su bar annabi muhammadu me yasa saboda sakacin musulmi yanzu a jihohi irin wannan jiha ta Kano duk wanda zai hau mota ya je Enugu ko ya je Lagos ko ya je Onitsha in dai zai tafi kudu in Allah ya so yadda sai ya samu wani malamin kirista fasto da zai masa wa'azi daga nan zuwa Ciroma ko Kura ko yana so ko baya so yana shiga zai ce close your eyes ku rufe idanku in the name of Jesus Christ da sunan Yesu almasihu ko kana so ko ba ka so ka shiga motarsu haka zai ta wa'azi ya ta wa'azi ya ta wa'azi ko ka yadda ko baka yadda ba shi kam yayi aikinsa ai ya isar maka da saƙonsa amma yanzu mu samarinmu wace ƙungiya ce ta tanadi samari matasa don wannan aiki na da'awa ku tambaya ƙungiyar da'awa musulmi guda nawa ne suke shiga sabon gari suna yin da'awa ga wanda ba musulmi ba ga su a garinmu da manya-manyan gidaje da tituna da arziki da shaguna da harkar kasuwanci amma suna bin mu hakkin da'awa ba a shiga a wa'azi kai ka taɓa jin cewa yau an tafi wani wa'azi sabon gari a sai dai mu tsaya a nan a gida shi ma wanda ya ga dama ya ji wanda ya ga dama ba zai je ba yanzu ga ƙauyukanmu nan a kano a cike suke da maguzawa waɗanda ba musulmi ba ba san la'ila illallah ba kuma sun fi ka iya hausa wataƙila ma sun fi ka tushe da asali a kano ɗin suna nan a cikin daji ba san Allah ba kuna jiran Allah ya turo mala'ika ne daga sama ya zo ya musu da'awa ya karantar da su ina hadisin da annabi ya ce la yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'ami ina hadisin da manzo Allah ya ce man da'a ila hudan ina hadisin da manzo Allah ya ce wallahu fi auni al-abdi ma fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi wallahi suna nan malam maguzawa barkace ba za su irgu ba mu ina ƙungiyoyinmu ina matasanmu ina samarinmu ina kuma masu kuɗinmu attajiranmu da ya kamata ku rinka mutum ya yi sponsoring mai wa'azi na maguzawa mai wa'azi na kirista shekara biyu shekara uku nawa za a rinka baka dubu ashirin ne to ga ta nan mun zuba ta account duk watan duniya kana da 20000 din ka je ka mana kwana uku kawai a kauye ka dawo kuma wallahi suna musulunta malam sai dai in ba je ba to ƙauyukan musulmin ma ba malamai ba masu da'awa yanzu kwanan nan na je wani ƙauye a nan a nan duka duka bai wuce tafiyar awa ɗaya daga kano ba ƙauye ne malam al'umma ne a cike wallahi duk garin ba malami duk garin gaba daya ko mutanen nan sun fi dubu ɗari nawa ko malami ɗaya babu mun gina wata 'yar islamiyya a wurin mun yi iya neman da za mu nemi malami a garin don a samu sauƙin abu ya zo ya koyar da 'yan garin babu amma abin mamaki idan ka je ƙauyen a cike yake da hotunan jam'iyyar siyasu jam'iyyar kaza jam'iyyar kaza su kam sun tallata hajarsu amma ina jam'iyyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan fa shine reality shine rayuwar da muke rayuwa mun tare anan mun cunkushe amma ba a fita da awa da haka ina ina kira ga samari matasa ku yi kokari ku yi rayuwa mai inganci da za ku yi hada addinin ku Allah ya daga darajar ku Allah yana son mai wa'azi mai karantar da mutane daidai don haka shi yasa a duniya a wajen Allah ba wanda ya kai annabawa saboda su ne ‘yan aikinsa masu isar da saƙonsa to yaya mutum zai zaɓa wa kansa rayuwa bidun rayuwar da take taƙar rayuwar da take ƙasƙantacciya kuma yanzu kuna jin Allah ba zai tambaye mu akan waɗannan mutanen ba hatta kai ga yanzu fa saboda sakacinmu da rashin da'awar da muke yi wallahi kiristoci ne suke bin gidajenmu da pamphlet pamphlet wannan ni da ido na na gani kuma an an kakkai gidajen mutane da yawa gida gida suke bi suna rabawa su ce mun kawo muku bishara a gari irin na Kano a ce kirista zai bi gida gida cikin badala wai yana yi wa musulmi wa'azi wai ya zama kirista kuna ina wani irin bacci kuke yi haba don Allah ban yi maka magana asibitocinmu ba duk asibitocinmu manyan asibitocin nan kan ko wala babu wani asibitin da ba za ka je ka ga tasirin kiristanci a ciki ba tansir saboda duk lahadin duniya sai sun tara kuɗi a cocinsu sun fita da awa kuma duk wanda ya je kwanta a wani asibiti cikin asibitocin nan eh sati ɗaya sati biyu wata ɗaya wala in ba sa ba sai ya karɓi taimakon kiristocin garin nan ko lemo ko ayaba ko kuma ya sha kalma suna yi amma mu ƙungiyoyinmu da suke fita wa'azi da awa guda nawa ne za a zo za a fita ma sai a ce ai motar ba mai mai wallahi da za a zuba a highest bus din da za a je a yi da'awan a da wallahi babu mutane wasu samari matasa sun yi sacrifice sun ba da lokacinsu a je amma babu abin hawa wani kuma bai da naira biyar ma aljihunsa da za shi taimako kuwa mun sha gamuwa da cases ɗin da an mayar da musulmi ya zama kafiri saboda kwanciyar asibiti baya iya take responsibilities ɗinsa amma ƙungiyar kiristoci ta zo ta ɗauki nauyin maganinsa da gadansa iya watannin da zai yi amma da alƙawarin in ya gama zai zama kirista kuma ya gama ya zama kirista akwai wanda aka zo a kan gadan aka same shi sun masa komai ya ce duk ‘yan uwansu sun guje shi ya kwanta ya cinye ‘yan gonakin bai warke ba ya cinye ɗan taimakon da aka tura duk ya ƙi warkewa mai jinyan ma da ya gaji da zama wata ran tun da ya fita ya ce zai kama ruwa bai sake dawa ba shi kuma ya ki mutuwa da haka duk aka gudu aka tafi aka bashi wannan fa a ɗaya ne daga cikin asibitocin nan namu ina gano yaya zai yi da haka da waɗannan mutane suka zo suna tallata addinin sai ce su taimaka masa suka ce za su taimake shi amma da sharaɗin zai canja addini ya ce ya yadda suka yi tiritin ɗinsa kuma Allah ya taimaka ya samu lafiya zai tashi zai tafi suka hada mai kayansa ya koma garinsu wannan ana yi fa ba ɗaya ba ba biyu ba fa ina gaya muku a garin nan ba wai a wani wuri ba musulmi sun yi bacci matasa sun kwanta ban yi maka magana gidajen kurkuku ba duk gidan kurkuku da ka sani a nan garin manyan gidajen kurkuku nan ka je na rantse da Allah kana shiga sai ka ga wani benci catholic church ne sunan coci coci hatta bencinan da 'yan prison ɗin mu suke zama wallahi da sunan coci za ka gani su suke kai musu taimako kai akwai inda muka je ma taburman da musulmin kurkukun za su yi sallah daga coci aka kawo su su tona musu bohol a gidan kurkuku da sunan yesu almasihu su ba su sutura da sunan yesu almasihu su sa su a layi su raba musu sabulu da omo da sunan Yesu almasihu su ba su bokiti na ɗiban ruwa da sunan Yesu almasihu su kai musu magi da sunan Yesu almasihu kai musulmi a masallacinka kai kana ina da an ce a bada taimako a yi aikin Allah kowa sai ya kada rigarsa ya tashi ya fita yadda ka san an masa bushara da mutuwa ba ma san bada taimako to wa zai propagating addinin in ba ni da kai ba in kowa ya rike na aljihunsa bai dauka ya bayar ba to wa zai taimaki addinin wannan shine hakikanin halin da al'umma take ciki na rauni akan da'awa suna nan suna yi ko yau ko gobe ban yi maka magana akan gidan yara muna da gidan yara in an ce gidan yara kamar ana nufin ina irin yaran nan yan tsuntuwa yaran da ake yin zina a jefar da su a titi akwai gidaje musamman da aka tanada ana zuwa ana ajiye su ana renan su to ka je ka yi hira da shugabannin gidajen su gaya maka irin yadda wanda ba musulmi ba suke shigowa suke ba su taimako kuma suke ɗauke su tafi da su a ga yarinya ta zama budurwa ta girma sai wani ya zo ya ɗauke ta ya tafi da ita da ya je kawai sai ya aure ta ko ya sa ta a gidansa shikenan ta zama kirista muna zaune muna hangama baki muna zaune muna ta fitina a tsakaninmu muna wane ya iya wane bai iya ba aikinmu kenan ana ta zabtare addini ana ta saran kututturen musulunci taƙar za a barar da mu ban farga ba duka waɗannan wurare da na gaya muku wallahi akwai tasirinsu ban yi maka maganan gidan gajiyayyu ba gidan gajiyayyu shine gidan mahaukata da ake cewa to wallahi haccan suna kai gudunmawa kuɗi suka fi mu a zuciya suka fi mu su suna ganin addinin su ba zai tauba sai sun bada taimako ni da kai kuma abin da muke ganin addini sai dai in zo a kunna min inji a masallaci a share min masallaci in zauna ne sallah ne addu'a tashin ta amma ba zan sa ko kobo ta niyyar gudanar da wannan guri ba kuma ba zan tambayi yaya program na da'awa a wannan wuri yaya ake kaza yaya ake kaza ba ina kira ga musulmi don Allah mu gyara kuma kun ji bisharar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi akan muhimmancin da'awa da yada da'awa ko da baka da ilimi kana iya zuwa da'awa kai rakiya a je ma a cika wuri a ganka wannan da'awa ne ba ma iya kiran mutanen nan ko a kasuwa mutum sai shekara ashirin da wanda ba musulmi ba bai taɓa tallata mai la ila illallah ba ba ma iya kiransu ko a gona in mun yi makotaka da su to alal aƙalli mu yi musu wata mu'amala mai kyau ma da za su yi sha'awan addinin mu su zo su kalmi kalmar shahada kalmar la ilaha illallah da haka don Allah musulmi mu yi kokari mu gyara Allah gyara halin mu malam yace faraitu an ajma muktasaran min al ahadith as sai na ga cewa ya kamata in haɗa muku wato wani samari shine muktasar wani takaitaccen littafi shine wannan littafin na riyadu salihin wanda yake ɗauke da hadisai ingantattu mushtamilan alama ya kunu tariqan li sahibihi ila al-akhirah littafin yana ɗauke da abinda zai zamanto hanya ne ga wanda ya karanta shi har zuwa lahira kamar malam yana so ya ce mana duk mai karanta wannan littafi ko yake sauraron wannan littafi na riyadu salihin to in Allah ya so da ya samu jagora da zai inganta masa lahirarsa wa muhassilan li adabihi albatinati zahira kuma wannan mai karanta wannan littafi ko sauraron sa zai samu ladabba na musulunci na boye da na zahiri jami'an litarghibi wat tarhibi littafin yana haɗe da kwaɗaitarwa da kuma tsoratarwa wani lokacin ya taimaka bayanin falala falala falala falala wani lokacin kuma ya ta tsoratar da kai ya ta tsoratar da kai ya ta tsoratar da kai yanzu kamar yanzu kaga duk ya mana bayanin falala ta da'awa falala ta karantarwa falala ta taimakon wani to zai kuma zo ya maka bayanin haɗarin rashin taimako haɗarin rashin sallah haɗarin rashin kaza haɗarin rashin kaza وسائر أنواع آداب السالكين da kuma sauran nau'uka na ladabbai na bayan Allah masu ibada masu bin hanyar manzanni daga cikin abin da littafin content ɗinsa abin da yake ɗauke da shi min ahadisi zuhudi zai kawo mana hadisai da suke magana akan gudun duniya wa riyadatun nufusi yaya mutum zai tarbiyyatar da ya zai reni ransa ya zai motsa imaninsa wa tahzibul akhlaqi ya zai gyara ya zai tsarkake ɗabi'unsa wa taharatul qulubi wa ilajiha littafin ya kawo mana hadisai da suke magana akan tsarkin zuciya da kuma yadda za a wanke zuciya ko a warkar da zuciya shine ilaj wato yaya za a warkar da zuciya mara lafiya wa siyanatil jawarihi littafin zai koya mana hadisai da suke nuna yaya mutum zai tsare gabansa daga aikata haram wa izalati iwijajiha yaya mutum zai kawar da kaucewar gabanka daga bin Allah izuwa bin wannan Allah in ka kauce daga daidai to littafin riyadu salihina zai dawo da kai daidai wa ghairu zalika min maqasidil arifin da wani wannan daga cikin manufofi na bayan Allah masana Allah arifina malam yace ga ga ga ga wannan dinsa ga ga ga manhaja manhaj methodology da ya amfani da shi wajen yin wannan littafi yace wa altazimu fihi Allah azkura illa hadithan sahiha ni na lazimta cewa ba zan ambata muku hadisi ba sai hadisi ingantacce duk hadisin da na ambata ingantacce ne a cikin littafin nan wannan yayi amfani ne da techniques technical terms na al-qudama al-ulama al-mutaqaddimin waɗanda suka gabata idan sun ce hadisi sahihi suna nufin alhadisu sabit alhadisu sahihu wal hasan har ma hadisi hasan ana ce da shi sahihi a da daga baya ne da ilimi ya yawaita sai aka bambance wannan hadisin sahihi ne wannan kuma hasan ne don haka yana nufi hadisai kyawawa ya yi ƙoƙari ya tanadan maka a wannan littafi na al'amura waɗanda suke alwadihatu sun fito fili mudafan ilal kutubi sahihatil mashhurati ya kuma ƙara da ainihin wato guzuri daga cikin littattafai ingantattu shahararrun littattafai wanda littattafan duk madarus sunna hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wato duk suna cikin su yace di yayi amfani da su wa usaddiru abwa al abwaba min alqur'ani alaziz bi ayatin karimat yace duk wani babi idan na kawo usaddiru abinda nake fara kawowa a babin qur'ani nake kawowa matukar ya bude babi zamu karanta za ku gani duk babin da zai bude kafin ya fara cewa komai sai ya kawo maka qur'ani wannan yake nuna maka manhaji na kwarai shine manhaji da yake ihtiramin nususul qur'aniyya wa sunnan nabawiyya daman addini ai ana bauta wa Allah ne da alkitabu was sunna da alqur'ani da sunna babu wani zance fa da yafi alqur'ani yan uwana babu wata magana fa mai kyau fa da tafi alqur'ani ahsanul hadith kitabullah mafi kyawun zance shine shine littafin Allah Allah nazzala ahsanul hadith kitaban Allah ya saukar da zance da yafi kyau shine alqur'ani da haka idan yazo fara bayanansa ya fara kawo qur'ani kai ma in za ka yi zancen ka nan gaba an Allah ya fahimtar da kai fara kawo qur'ani yi bayanin ga abin da Allah ya ce sai kuma ka kawo duk maganganun da za ka iya kawowa daga baya ya ce wa washiha ma yahtaju ila dabt aw sharh ma'anan sannan kuma daga baya yana kawo duk abin da yake buƙatar wasali to yana masa ko kuma abin da yake buƙatar kiyayewa yana kawo shi ko sharhi na ma'ana ma'ana littafin yana sharhin wato new words kalmomi sababbi masu dan wahalan fahimta to yana yi ma'ana khafi wanda suke da boyayyun ma'ana binafa'isa min at-tanbihati da kuma wasu fadakarwa masu tsada shine nafa'is wa idza qultu sai ci gaba da bayanin methodology ɗinsa hanyar da ya da tsarin da ya gina littafinsa ya ce wa idza qultu fi akhir hadisin idan na faɗa a ƙarshen kowane hadisi muttafaqun alaihi to fa ma'anahu abin da nake nufi rawahul bukhari wa muslim buhari ne da muslim suka rawaito wa arju ina fata in tamma hadal kitabu in dai littafin ne ya kammala an yakuna sa'iqan lil mu'tana bihi zai yi jagora ko zai kora sa'iqan zai kora duk wanda ya kula da shi ila alkhairati zuwa ga alkhairai duk wanda ya damu da wannan littafi duk wanda ya kula da sauraron wannan littafi ko karanta wannan littafi riyadu salihina to mai littafi yana masa albishir insha Allah wannan littafi sai ya kai ka wajen alkhairai shi yasa malam duk duniya ba inda ba a karantar da riyadu salihina duk wani majalisin ilimi bai cika majalisi ba in dai ba a biya riyadu salihina a ciki ba wannan kuma a ko'ina littafi ne da bayan an karanta shi ana daɗa maimaita shi saboda jaddada imani littafi ne da manya-manyan malamai duk wani malami da ka sani na duniya babba sai ka ji cikin darasinsa littafan da ya karantar akwai riyadu salihina kai wannan littafi ya yi albarka wannan littafi akwai alheri a cikinsa Allah ya ba mu ikon amfanuwa da shi ya ce lallai zai yi koren mutum zuwa ga alkhairai حاجزا له عن انواع القبائح والمهلكات kuma zai zama hajiz kamar wani demarcation ne kamar zai sa shamaki zai hana ka da dukkan wani abin da yake mummuna alqaba'i da kuma muhlikat mai masu alkarwa wa ana mala yace ni sa'ilun akhan in tafa bi shay'in minhu ina roƙon duk wani dan uwa in ji malam nawawi ya ce duk wani ɗan uwan da ya amfana da wannan littafi an yadu wali don Allah ya mun addu'a Allahu akbar kaji ikhlasi ya Allah ka yafe ka yafe wa imamu nawawi Allah ka sa wannan littafi ya zama jagoransa zuwa gidan aljanna ya ce duk wanda ya karanta ya amfana kaji tawadu ka amfana in dai ka amfana shi kai mun addu'a ya tafi yana kabari akan makalla yana kwance haka ake son bayin Allah su rinka faɗan maganganu na tawadu'u da ƙanƙan da kai ya ce wa liwalidayya kaji kuma ya ce a haɗa har da iyayena saboda me su suka yi masa tarbiyya har ya je ya yi littafin babansa da mamansa su suka taimake shi ma mun karanta ba ya samu uwa ta ƙwarai ya samu uba na ƙwarai su suke masa ɗinki a lokacin da yake karatu su suke tanadan masa da abinci lokacin da yake makaranta yake boarding school suna aika masa abinci imamun nawawi ya ce a yi musu addu'a kuma duk inda mutumin kwarai yake in ya zo addu'a baya manta malaminsa jama'a malami fa tsakanin ɗalibi da malami kamar bawa ne da mai gidansa alibin abi ɗalibi ke cewa duk wanda ya koyar da kai harafi ɗaya to ka zama bawansa wanda wannan ya kamata ɗaliban ilimi su gane duk in dai wani ya karantar da kai ko ilimin addini ko na zamani to dole a samu wannan respect din yanzu janar muhammadu buhari ba shugaban ƙasa ba ne amma wallahi yau da zai ci karo da malamin da ya koyar da shi a sakandare ko gaba da sakandare wallahi sai ya girmama shi a dole kuma dole a ransa ya ji cewa ai wannan a gaba da ni yake don shi ya min hidima na zama abin da na zama amma yau ku duba mutane Allah yana rufa musu asiri su samu damammaki sai su manta da wani da malamansu ya kamata ku kyautata malamanku sifar ɗalibin ƙwarai ɗan arziki shine mai tunawa da malamansa kuma wani abun mamaki jarabawa galiban ɗalibai sai kaga sun fi samun yalwa da wadatar arziki da samun guri mai maiko wajen aiki sama da malamansu shi malami haƙuri ne da shi shi dai ta koyarwa ya haƙura da wannan ɗan abin da Allah ya bashi da baya ƙaruwa na a zo a gani bai da hauragiya bai da hankoro bai da kaza bai da kaza akwai wani malami na da a sakandare ba musulmi ba ne ba amma na amfana da shi malaminmu ne na turanci ana ce da shi mr young ba musulmi ba ne amma ya amfanar da mu kuma mun ji daɗin karantar da mu da yi ya da ke mu tabbas pronunciation in kai ba daidai ba akwai wata roba har yanzu ina hango roban nan a hannunsa bau sai ka ji ya buga maka amma wallahi lokacin da muka gama makaranta za mu rabu da kuka muka rabu da shi shekaru aru aru sun dade wata rana ke tambayan wannan abokin karatu na ce ina wane ce ya mutu ina malamin wane ya mutu ina wane ce wallahi yana nan ce yana ina ce ai yana wuri kaza ya tsufa mutum ne zabgege dogo ce dan Allah ba mu wayarsa akwai aka nemo wayarsa na buga masa na ce sa how are you yace who is that na ce it's your student yace oh I say Abdullahi yace Abdullahi a'a where are you I hope you are doing fine na ce masa ai gane yace yaya zan yi in ganka malam ba musulmi bane amma wallahi malam ka san da muka haɗu da shi da na gan shi sai da na yi hawaye ba gaili ya zama ba ya tsufa ya gaji amma su suka koya mana karatun nan su suka koya mana boko dan wani abin isani na masa ba mai yawa ba in ka ga abin da ya gaya mun ba musulmi ba ne amma in ka ji irin addu'o'in da ya mun abin zai baka mamaki ashe dan adam yana son ihsani da haka ku rinka tunawa da malamanku bayan kun samu ɗaukaka Allah ya kai ku wurare na mutunci da kima ku matso da su jikinku su ne asali su ne tushe su suka gina ka ka samu wannan certificate har aka ɗauke ka ɗan arziki ɗan kwarai baya mantawa da isanin da malamin sai masa kuma ku taimake su ko da ba musulmi ba ne tunda dai ya baka ilimi ai ya taimake ka ai ya agaza maka sun baka ingantaccen karatu kuma da soyayya da ƙauna gare ka amma mutum ya je ya samu ƙaramin yaro bai kai ya kawo bai samu babban wuri duk ya manta da kowa baya ganin kowa da mutunci baya ganin kowa da daraja ya manta wanda suka wahala akan shi ya kamata ka yi tunani lokacin da Allah yake kwaranyo maka wannan arziki in tuno wani ina yake in tuno wani ina yake in tuno wani ina yake ku yi wannan shine zai inganta rayuwar ku ya ku dalibai kai ba wai malamin ka ba abokin karatun ka da kuka yi zaman aji da shi in Allah ya yalwata maka tuna da shi ka taimaka masa ga Imamu Malik da Imamu Lais ibn Sa'ad al-Masri abokanan juna ne amma ɗaya Allah ya bashi arziki da dukiya da ilimi shine Lais ibn Sa'ad al-Misri shi a Misra yake ga karatun irin na Imam Malik shine Malikun Misra gaba ɗaya shi kuma Imam Malik shine Malikun Madina gaba ɗaya sun yi zamani lokaci guda wannan Lais ibn Sa'ad al-Misri karini ne aboki ne ga Imam Malik yace wa Imam Malik mu Allah ya rufa mana asiri ya ba mu iya abin da ya ba mu na ilimi kuma ya ba mu arziki na duniya ya ce na ɗauke rayuwarka nauyin rayuwarka gaba ɗaya karka je kasuwa karka je gona a faɗi abin da kake iya ci a wata gaba ɗaya imam zan rinka turo maka daga ƙasar misra wallahi haka ya malam ya ta turo imam malik yana taimaka masa yana zaune yana da'awa yana karantarwa kaga wani abokin karatu ne ko sa'a ne misali ya taimaka masa abincin da imamu maliku zai ci suturar da imamu maliku zai sa abokinsa yake taimaka masa mu yau me yasa ba mu da wannan tunanin sai abokinka ya zama babban mutum ana nuna shi a duniya amma alherinsa bai zo kanka ba wannan ba daidai ba ne jama'a wannan littafin tarbiyya yake koya mana kuma ya kamata mu koye ta Allah yakan iya haɗa mutum biyu wuri guda kaga wanda ya fi ka cin jarrabawa ka fi shi samun matsayi sau da yawa ɗalibai a aji wani yana jan a a a a wallahi zai je gama duk buge-bugensa a rayuwa bai samu wani aiki mai kyau ba amma wanda da ƙyar ke cin jarraba sai ya zama babban mutum wani ya samu irin wannan arziki da yalwa ya yi ƙarfi wata ran ana jansa a mota mai sanyi babbar mota irin mai gilas guda biyu din nan da baki da fari can sai ya tuno wani abokinsa ga can a gigice a bakin hanya yana ta kokarin tare dan acaba sai ya ce wa direban sa tsaya sai ya tsaya yana tsayawa sai ya daga gilas yana masa haka ya dauka masu satan mutane ne sai ya ce ka zo wani ka zo ya kira shi da sunan aboki sai ya taho ya buɗe mai mota ya ce shigo ya shigo sanyi ya fara buga shi tukunna ya ya fara fita daga hayyacinsa sai ce wane yanzu kai ne ka zama haka baka da lafiya ya ce wallahi malam lafiya ta kalau ciwo ya kama ka daga asibiti ka tashi ya ce garau ne ke yau ce kawai ta me da ni yadda ka gani ana kana da gida ya ce wallahi ba da shi aiki fa ya ce muna dai buge-buge ya ce to kawo akawun nan ba ɗinka ya ce direban sa miƙo min cek ɗina ya ɗauko cek ɗin ya ce bari ɗan taimaka maka ni Allah ya rufa mun asiri ni yanzu zan iya cewa ban san me na mallaka ba ya ce malam yanzu haka ka zama wani ya ce wallahi haka Allah yake yi yace wallahi ban san kana cikin wannan yanayi ba tuntunin da na dauke ka aiki a kamfanoni na yace har kamfanoni ne duka ya ce ba ma daya ba amma ajin su dai shi wannan talakan ya fi shi cin jaraba wallahi ya dauki cek din nan ya rattafa masa wasu miliyoyi ba su yi kasa da miliyan biyar ba ya ce ka je banki kaza zan kira manajan ka ce tura maka kudin nan ya baka wannan kudin ya fita yana murna ya kasa ma ya manta ina ma za shi sai koma gida ya ce wa matarsa albishir ta ce mai gida ya aka ke dai albishir kawai ta ce mai ake ciki ta ce kai yau na fita a sa'a wallahi na haɗu da abokina kinji kinji kinji kinji ta ce ya baka wannan kudi ta ce gashi nan banki ma zan tafi gobe in je in ciro su amma yanzu zo mu zauna mu yi tsare-tsaren gida ya ce miliyan kaza zan sayi kaza zan sayi fili dubu ɗari kaza zan baki miliyan kaza zan ƙara jari zan yi sana'ar kaza miliyan a dubu ɗari kaza kuma zan ƙara aure an zo wurin ta ce aure ya sha an samu wani arziki ba a tsara haskakawa ba a gida kaga da ta yi haka ta yi gub ta kwace wannan cek din sai ta sa shi a baki ta yayyaga cek din ta sa a baki ta tattaune ta tattaune ta haɗe shi ta ce wallahi da ka ƙara aure gwanda mu dawwama a cikin wannan halin yayi kuka yayi kuka yayi ihu kuma ya manta bai karɓi lambun wayan abokin nan nasa ba to daga yau na kawo muku wannan kisa ne duk wanda ya samu abin alheri in dai na rubutu ne za ka yi bayani ne cek ɗinka yana aljihun gajeren wandonka in ta ce ina yake ka ce ke saurara dai tukunna billahi azimu kana bacci in kai wasa walla za ta ɗauka ta halakar da shi in dai akan kai mata kishiya ne me ya kai ka ba sai dai ta ga ana gyara ba ka buga ta da abubuwa ka tura wa iyayenta abubuwa daga baya ka ce za a danyi abun nan Allah ya mana afuwa ku taimake yan uwanku yanzu wannan dan uwansa bai taimake shi ba ya taimake shi amma matarsa ta masa bakin ciki Allah ji ga Imam Nawawi malam yace wa in wa idza qultu na fadi na fadi wannan wa arju kuma ina fatan amin addu'a da ni da iyayena wa mashayikhi da malamaina وسائر أحبابنا da sauran masoyanmu gaba ɗaya wal muslimin ajma'ina wa ala Allah al-karim i'timadi yace ga Allah mai girma mai karamci dogaro na yake wa ilaihi tafwid tafwidi wastinadi fawwala al'amari na zuwa ga Allah ne dogaro na shi ma zuwa ga Allah ne yace wa hasbi Allah wa ni'mal wakilu Allah ya ishe ni kuma madalla da wakili ubangiji ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العزيز الحكيم babu ƙarfi babu wata dabara babu tsimi ba dabara kamar yadda ake faɗa alhaul shine dabara alquwa shine ƙarfi dan adam ka ce baka da karfi ba wayo in ba wajen Allah ba al-azizu mabwayi al-hakimu mai hikima to sai malam yace bismillahir rahmanir rahim to kaji farkon littafin babun ko babul ikhlasi wa ihbarin niyya babin da yake magana akan al-ikhlas da kuma halatto da niyya duk lokacin da dan adam zai yi wani abu ya sa niyya mai kyau في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية أحل التنية جماعة ما أحل التنية lokacin da nazo zan baka ɗari biyu a raina sai in ji cewa na baka sadaka ina neman Allah ibani aljanna da ita lokacin da mabaraci zo yana neman taimakon abinci sai in je in ɗebo abinci a lokacin da na ba in ce ya Allah ni ma ka taimake ni ka rinka yi dan Allah lokacin da ka tashi kake sallah kake nafila ka ji a ranka kana yi wa ubangijinka bauta ne don ya rufa maka asiri ranar tashin kiyama a cikin duk wani aiki haka magana idan mutum zai faɗa ya tuna niyya haka al'ahwal dukkan wani hali karka yadda ka rayu babu kyakkyawan niyya na fili albariza wal khafiyya da kuma wanda suke na ɓoye kalmar ikhlasi abinda ake nufi da ita shine wato tsarkake niyya daga khallasa shay idza wato safa in ya wato idan abu ya tace tacaccen abu shine al-ikhlas ka tace niyya kuma shi ikhlasi a shari'a ana nufin yin aiki da nufin yardar Allah an yurada bil amali wajha Allah ta'ala la ghayrahu duk aikin da zaka yi kawai Allah ka sa a gaba ko da ana neman yabon mutane ka fara tuno Allah a ciki kawai saboda wannan shine ɗaya daga cikin sharaɗin karban ayyuka su ne kamar haka guda hudu rabin su sharaɗi ne na inganci al-ikhlas was-sawab ayi abu dan Allah kuma ya zama daidai duk yanda ka yi abu don Allah amma in ba ka yi shi daidai ba ka yi shi wrong to kuma Allah bai zai karɓa ba ga shi ka yi sallah don Allah amma kuma baka iya sallah ba ga shi ka yi azumi don Allah amma kuma baka iya azumin ba ka ɓata shi duk abin da ka yi ko da don Allah ne in dai babu sawab bai zama daidai ba to Allah baya karɓan shi as-sawab me ake nufi as-sawab muwafaqatul amal li sunnati nabiyyi muhammadin sallallahu alaihi wasallam aikin ka ya dace irin na annabi shine sawab din duk ikhlasin ka duk tsoron Allah ka idan ka je kai wani aiki ba irin na annabi ba to Allah ba zai karba ba to kaga wannan an wajabta mana ko me zamu yi mu tambaya ya annabi yake yi in sallah ne in addu'a ce in zikiri ne in bautar ubangiji ne ko wani abu da ka sani da ake yi ana neman yadda Allah to ka tambaye yaya annabi yayi shine as-sawab sai sharuɗa guda biyu wannan shartu kamal ne cikar aikin al-akhdhu bil quwwa kayi abu da gaske والمسارعة كما كي قسيا أي كي كي كي قاقاوة كريكيش دي قرفي كما كي قاقاوة كما يدى الله يقول خذوا ما آتيناكم بقوة كوريكي أبن نباكو دي قرفي أتشين سورة البقرة فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها النبي ني الله يكي قيا مثلا لكي دي قرفي ka gaya wa mutanenka su ma su riko da kyakkyawan wa'azi suratul arab ya yahya khudil kitaba bi quwwa ya yahya ka riki littafi da karfi wala tanya fi zikri kar kai rauni wajen ambatona kaga duk wannan ayoyin suna nuna ana so mutum yayi abu da gaske idza kunta fi amrin fakun fihi da abin da zaka yi to aga kana yi da gaske ba da sakaci ba wama umiru illa ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء مخلصين illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zaka wannan ita ce aya babi budaddan babi akan ikhlasi kuma ita ce asali akan yin abu dan Allah tabaraka wa ta'ala idan yanka za ka yi kai dan Allah lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum da tsoka da jini in kun yanka dabba ba shine yake zuwa wajen Allah ba tsoron Allahn ku na cikin zuciyar ku shi Allah ya damu da shi shine yake karba da haka duk wanda ya abu ba dan Allah ba Allah tabaraka wa ta'ala bai zai karba ba qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu Allah ga ya musu in kuka ɓoye abin da ke cikin zukatanku ko kuka bayyana abin da ke cikin zukatanku da ku ɓoye da ku bayyana duk ɗaya ne a wajen Allah Allah ya riga ya sani waɗannan su ne ayoyi da malam imamun nawawi rahimahullahu ta'ala ya buɗe wannan babi na ikhlasi sai kuma hadisai da ya jero su ɗaya bayan ɗaya a nan ya kamata mu dakata saboda ƙurewar lokaci abin da na faɗa na daidai ina roƙon Allah ta'ala shi ba mu lada wanda na yi kuskure ko tuntuɓin harshe ina neman afuwar ubangiji tabaraka wa ta'ala da wannan darasi ne insha Allah ta'ala a yau a wannan masallaci mai albarka muka kawo ƙarshen darasi a wannan shekara sai kuma ainihin bayan ramadan da ikon Allah da rai da lafiya in Allah ya ara mana numfashi za mu ci gaba mu ɗora hadisi na ɗaya a cikin wannan littafi na riyadu salihin wa bi hadha qadri kifaya amin subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik akwai yan sanarwoyi da hukumar masallaci za ta yi insha Allah ta'ala kafin mu tayar da sallah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh